ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبيه الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجعلنا من النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أتي الله da dacewa daga wurinsa rayuwarmu ta sake kawowa zuwa ga wannan yammaci na litinin wanda a yau da ikon Allah mun kai azumi na goma sha bakwai a wannan wata mai albarka watan Ramadan shekarar hijira da ɗari hudu da arba'in da shida domin ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a ci wannan sura a suratul Baqara. sai idan ba mata ba sai a ƙarshen aya ta ɗari biyu da arba'in da bakwai za mu tashi da takwas za mu tashi ɗari biyu da arba'in da tara insha Allah falamma kasala qalu tukfiru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
na'am yayin da su waɗannan mutane cikin bani Isra'ila suka nemi annabinsu da ya nuna musu wata aya a bisa gaskiyar mulkin wannan sarki da Allah ta'ala ya zaɓa musu. Aka musu bayani cewa alamar mulkinsa shi wannan sarki da aka nada musu wani akwati da zai zo musu wanda a cikinsa akwai surar annabawa. da kuma waɗansu daga cikin asa irin su sanda annabi Musa alaihi salam da rawanin annabi Harun da sauran abubuwa dai na wannan annaba da muka ambata a jiya to sun gamsu yanzu sun yadda da wannan sanci a matsayin cewa shi ne Allah ta'ala ya zaɓa musu sun yadda sun gamsu da wannan sarauta ta su wannan aya da ba al'adun ya karanta mana a yanzu za mu ci gaban kissar insha Allah Allah ta'ala ce falamma fasala talut bil judud falamma fasala ai falamma kharaja yayin da sarki Dalutu ya fito da wannan runduna min baitul maqdis daga baitul maqdis wanda mutane ne masu yawa cikin wannan sojoji nasa sun kai dubu saba'in wa kana waqtu harwan shadidan kuma ya kasance lokacin akwai tsananin zafin rana akwai ranar zafi mai tsanani wa tarbiyatul askariya sannan kuma ga tarbiyya ta ainihin wato runduna ta mayaka to ana tsananin zafi kuma akwai karancin ruwa suka nemi ruwan sha ƙala sai ya gaya musu shi wannan sarkin nasu ƙaluta inna allaha mubtaliikum bi nahar lalle Allah zai muku jarrabawa da wani da wani wata korama eh wata korama Allah zai muku jarrabawa da wannan ruwa yuzhir al-muta'i wal asi domin bai yayya da mai sabo ya bayyana wa huwa nahar wata korama ce bainal urdun wa filastin tsakanin wato kasar jordan da kuma filastin a nan wannan korama take to Allah ne muku jarrabawa da wannan korama din da wannan ruwa da yake wannan korama suna tsananin jin kishi kuma gashi an fita za a je filin daga faman shariba minhu to jarrabawa ita ce duk wanda ya kuskura ya sha minhu ai min ma min ma'ihi daga ruwan wannan korama din duk wanda ya kuskura ya sha faransa minni ai min atba'i almuti'ina baya daga cikin mabiyana masu da'a duk wanda ya sha wannan ruwa kuma ga ana tsananin jin kishi ga tsananin zafin rana fais ya rufu fi ma ba'du ashatu sabawarsa ga abin da zai zo nan gaba shi ya fi tsanani kaga wannan jaraba aka musu suna jin kishin ruwa ya ce duk wanda ya sha daga wannan ruwan to baya cikin mabiyana domin a kwada su idan suka kasa hakuri a bisa wannan karamar jarabawa to kaga babbar jaraba da za a tinkari wannan runduna ta mayaka ta wannan kafirin ta fi tsanani kasa jura wannan jarabawan ta nuna wancan din ma ba za a jure ba to shi yasa ya gaya musu wannan na'am in- wa man lam yut'am wanda kuma bai bai sha daga wannan ruwan ba bai dandana ya bai dandana wannan ruwa ya sha ba ya hakura duk da wannan ishi ishi ruwa da yake ji ai yanzu ku bai dandana wannan ruwan ba fa innahu minni to wannan yana tsare da ni illa man yutarafa ghurfatan bi yadi sai fa wanda ya kamfaci kamfata ɗaya da hannunsa abinda aka yarda su yake kawai su ɗibi kamfata ɗaya da hannu su sha sai a tafi kawai sai wanda ya haka ya takaita a bisa kamfata ɗaya biyadihi da hannunsa faktafa biha wa lam yazid alaiha ya wadatu da wannan kamfata ɗayan bai gari a kai ba fa innahu minni to wanda yana tare da ni yana cikin mabiyana fa sharibu minhu kawai sai suka sha daga wannan ruwa eh suka sha wannan ruwa an ce kamfata ɗaya amma suka yi ta sha kawai suka yi ta sha illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin su ne ba su sha da yawa faktasaru alal kurfa yan kaɗan suka takaita a bisa wannan kamfata da aka musu bane amma mafi yawa sun sha wannan ruwa sun koshi kaga tun daga nan ba su jaraba ba ke eh ruya an ruwaito annaha kafathu da shurbihim wa dawafihim cewa wannan kamfata guda ɗayan da suka yi ya wadatar musu ga wannan sha nasu ya kashe musu kishin kaga amfanin biyayya ko wa dawabihim da kuma dabbobinsu wa kanu salasu mi'atin wa bid'ata ashara su waɗanda suka yi biyayya din ba su sha ruwan sama da kamfata ɗayan ba su ɗari uku ne da ɗoriya da an ce ɗari uku da goma sha uku kaga a cikin dubu saba'in iya ɗari uku da sha uku ne kawai suka biyayya sauran duka ba su bi wannan umarni ba kaga tun daga nan an tankaɗe an yi tankaɗe da rariya kenan فلما جاوزوه هو الذين آمنوا معه yadda suka tare wannan korama huwa shi wannan sarki nasu ɗaluta wanda zina amadu ba da wanda suka yi mani tare da shi wa humul ladina iktasaru ala al-ghurfati sune dai waɗanda suka takaita bisa kafara ɗaya sune wanda suka yi imani tare da shi allati ightarafa wanda suka kamface ta kullu wahidin minhum kowannen su kamata ka da kamar da ya gabata qalu sai suka ce ai alladina sharib wanda suka sha da yawa din eh suka ce a ai al-usad wato wanda suka saba wannan umarni suka ce la taqata da ran yau ba bijalo ta wani duni a yau kan ba mu da wani iko ba mu da karfi da zamu tunkari ta jaluta da rundunarsa ma'ana sun kare kenan su waɗanda suka sha ruwan da yawa suka saba wannan umarni suka ce ba mu da ikon tunkarar jaluta wannan sarki na kafirai ne wa junudi da rundunarsa ai bi kitare ba mu da ikon da zamu iya kasu wajabinu wa lam yujawizu suka karaya eh suka samu karayan zuciya ba su iya ketarawa ba to tun daga nan an gama an bar su a baya sun kasa ma'ana sun tsorata qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah waɗannan da suka tabbatar suke da yaƙinin cewa su masu gamuwa ne da Allah ne ba su da tashi ranar kiyama wa hum alladhina jawazu sura wanda suka ketare wannan korama suka tafi zuwa ga tinkaran sarki jaluta suka ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi idnillah ai sau da yawa akan samu wata jama'a qalilatin kadan ghalabat fi'atan kaseeratan bi idnillah wanda take samun rinjaye a kayi jama'a masu yawa da izinin Allah ai bi ranati da da nufin Allah kaga nan sun samu tawakkali karancin su bai sa sun kare ba sun samu dogaro ga Allah sau da yawa akan samu jama'a kaɗan amma su yi galba a kayan jama'a masu yawa da izinin Allah wallahu asadiri lallai Allah ta'ala na tare da masu hakuri bil auni wal nasri da taimako da kuma nasara kaga nan sun samu ƙwarin gwiwa sun samu yaƙini sun samu dogaro ga Allah sun san cewa ba ƙarfinsu ba ne ko yau su ke kawo nasara a fagen daga sai da taimakon Allah wancan fa an basu a baya wanda sun sha ruwa da yawa sun kare sun tsorata su an tafi an basu saura 'yan kaɗan wanda suka ƙetara suka bi wannan umarni sai Allah ya ce ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آية تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Allah ta'ala ce walamma barazu da jaruta wa junudi yayin da rundunar sarki ɗaluta suka bayyana ga ainihin wato wannan kafiri jaluta da rundunarsa lokacin da suka bayyana e yayin da rundunar sarki ɗaluta suka bayyana ga jaluta da da rundunarsa ai zaharu da kitali yayin da suka bayyana domin yaƙarsu ma'ana iso filin daga kenan yaƙi zai fara wata safu suka dai suka daidaita sahu kasan za a yi yaƙi za a yi jihadi akan yi sahu sahu ne haka ake yin za a yi mubaraza a fara yaki jihadi irin na da na jarumta ba na yanzu na tsoro ba eh wancan jakin shi ne na jarumta tun da gaba da gaba ce wannan ku sai dai a zo ta sama a ta ruwan ba mamabai kan mewa da wani da yara da mata da kowa da kowa ma kashe to su sahu ake a haɗu gaba da gaba ake haɗuwa to lokacin da suka bayyana domin yaƙar shi wannan sarki jalutan da rundunarsa aka yi sahu ƙaru sai suka ce ma'ana jama'ar shi sarki jaluta da wannan wanda suka yi masa biyayya su dari uku da yankai suka yi addu'a suka ce rabbana afriq alaina sabara ya ubangijinmu ka kwararo hakuri a kayi suna addu'a suna roƙon Allah ai usbuk alaina sabaran ka zuba hakuri a kayan mu ka ka kwararo hakuri a kayan wa sabbit aqdamana kuma ka tabbatar da dugadugan eh bi taqawiyati qulubina ta hanyar tsawaka dukatan mu al jihadi a kayan jihadi kaga sun fara da addu'a alamar cikar imani kenan suna roƙon Allah ta'ala ya zuba musu hakuri da juriya duk irin wahala da za a fuskanta in dai an samu hakuri ai ba za a samu ba za a kare ba sannan Allah ya tabbatar da digadigansu kar su zame kar su gudu su ba da baya saboda guduwa a fagen daga laifi ne babba manzo Allah sallama ya lissafa shi a cikin manya-manyan kaba'irai wata walle yau musahabi da juya baya a lokacin yaki da ka so roki Allah ya zuba musu hakuri ya tabbatar da digadigansu ya ba su kwarin samun karfin jihadi wansunna alal qawmil kafirin kuma ka taimake ma kai mutane kafirai haka sun yi addu'a to haka ya tabbata a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi addu'a lokacin gamuwa da abokan gaba shi yaki ba a fatan sa ba a fatan yaki ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi hadisi yana cewa la tatamannu liqa al-adu kar ku yi burin gamuwa da abokan gaba kar ku yi fatan Allah ya kawo yaki ba a fatan yaki amma sai ya ce fai za da kai tuhum idan kun gamu da su Allah ya kaddara yakin ya zo za a yi fasbiru ku yi hakuri wa alamu ku sani annal jannata cewa aljanna a sa'in nan ta hata zina da su tana karkashin inuwar masu ma'ana babu ja da baya a yi hakuri in an samu an mutu an samu shahada in ku aka dawo to za a samu alheri mai yawa ga ganima kuma ga lada da haka manzo Allah yakan yi addu'a a lokacin da aka fita jihadi yana cewa Allahumma munzil al-kitab wa mujri sahab wa hadim al-ahzab wa huzumhum wa sunna alayhi ya Allah mai saukar da littafi mai gudanar da giragizai mai mai ainihin wato karya rundunonin mayaka ka taimake mu a kayan su ka karya wannan runduna annabi yana addu'a to da haka shi ma sarki Daluta da jama'arsa suka koma ga Allah suka risina suna roƙon Allah neman taimako. Allah ya sa mu dace. Allah ta'ala ce fa hasabuhum bi idnillah. Sai suka ci galba a kayan su da taimakon Allah. Ai kasaruhum suka fatattake su zuwa rundunar sarki Daluta. Suka fatattaki wannan kafiri da rundunarsa mai suna Jaluta. Bi idnillah ai bi yi da nufin Allah da taimakon Allah. Wa qatala Dawud Jaluta. sai wato annabin Allah mai suna Dawudu alaihi salam ya kashe shi wannan babban kafiri jabbari Jaluta. Annabi Dawudu alaihi salam yana cikin sojojin wannan runduna ta sarki Jaluta. Annabi Dawudu yana ci, shi ma soja ne a lokacin a wannan yaki. To shi ne Allah ya ba shi nasara ya kashe wannan babban kafiri mai suna Jaluta. ya kashe babban mutum da ya kace mai girman jiki mai katon halitta amma Allah ya taimaki annabi dawo da ya kashe shi wa atahu Allahul mulka Allah ta'ala bai wa shi annabi dawo da mulki wato sarauta ala bani Isra'ila kayin bani Isra'ila wal hikma hay an da kuwa da kuma annabta Allah ba shi mulki sarauta da kuma annabta ba da mautu shamwe bayan rasuwar annabi shamwe wa daluta da kuma sarki daluta bayan da annabi shamu ya rasu da kuma sarkin nan da suke mar biyayya ya rasu sai Allah ta biyo annabi Dawuda wato sarauta da kuma annabta al-hikma bi ma'ana annabuwa wa lam yajtami'a ba su taba haduwa ba duka guda biyun nan ai almulku wa nubuwa da sarauta da annabta ba su haduwa da ya haɗe qablahu ga wani kafinsa kafin annabi dawo da ba taba samun wanda aka hada masa wannan guda biyu ba shi sarki ne kuma annabi da kansa aka fara wa bistima'ihima fi dawo da ba da ibnihi Sulaiman istama'at kalimatu bani Isra'il to da haduwar wannan daraja guda biyu sarauta da annabta ga annabi Dawuda a bayansa kuma ɗansa Sulaiman ya gade shi a kayan wannan sarauta da annabta ne to da wannan ne kalmar bani Isra'ila ta haɗu waje guda sai ya kasance fakana ahaduhuma sai ya kasance zamanin mulkin su huwa al-ahadu alladhi huwa al-ahadu zahabi li bani Isra'il sai ya kasance zamani ne mafi ɗaukaka ga bani Isra'il, zamanin barci annabi Dawuda da ɗansa Suleiman shi ne zamani mafi ɗaukaka a tarihin bani Isra'il. Fi tarihi ba cikin tarihin su, fi tarihi a, a tarihin su. Kasada da awwal fi Islam kamar dai tsaron farko ne a musulunci. Kasa a tarihin al'ummar nan ba, ai tsaron farko shi ne mafi daraja ko? Manzon Salma ya ce, Hairun nasi ƙarni, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi alherin tsare ko su ne wanda suka rayu a zamanin da to haka su ma banu isra'ila zamanin barcin annabi dawud da suleiman shine zamani mafi daraja a cikin su eh na Allah ta'ala ya ce wa allamahu wa allamahu min ma yasha ai allama Allah dawud Allah ya sanar da annabi dawud min ma yasha daga abin da ya so Allah ya ba ya sanar da shi abin da ya so. Ka sana'atu duru'i kamar wato kera ko sana'antar rigunan sulke. Eh, ya ainihin wato ya fara kera riguna na sulke na yaƙi su ne adduru jabudir riguna na sulke. Allah ya sanar da shi ya ba shi fasaha ta wannan sana'a. Kamar da Allah ta ya faɗa wata aya wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun sana'ata na kuse shine sana'ar kera wannan sirke na yaki wani guri Allah ta'ala ya ce wa laqad atayna dawuda minna dawuda minna fadla ya jibalu awwi ma huwa tayr wa alanna lahu alhadid ane man sabiqati muqaddim bisabbi wa amalu saliha inni ma ta'budu da basir Allah ya ce ya lausasa masa karfe annabi dawo da makeri ne eh makeri ne Allah sai ya lausasa masa karfe bai da bukatar sai ya sa ziga zaki ya hura yanar ka karfe da wuta yanda za ka murza fulawa ko wani abu mai laushi haka Allah ya hore masa karfe wa alan na daura Allah ya ce mun lausasa masa karfe ta haka yake wannan sulkuna na yaki domin ya kare ku gabarin wato gafi na yaki to Allah ya ba shi wannan mamman take tsaye da kuma furucin tsuntsaye yasa yake cewa menene ya ji ba da awwabi ma huwa tsayin wa Allah na roƙi Allah ya sanar da shi hatta kurucin tsuntsaye da shi da ɗansa annabi Sulaiman duka Allah ya ba su wannan baiwa ya ayyuhan nasu ullibna man duka tsayin ko wa utina min kulli shay ya ku mutane an sanar da mu furucin tsuntsaye kaga wannan mu'jiza ne tsuntsu yana communicating suna communicating da shi annabi Dawud da Sulaiman ثم عقب على القصة وما احتوت عليه وقال sannan ya biyo baya a bisa wannan kissa da abin da kissan ta ta ainihin wato kunsa a kai eh abin da ta kunsa wa qala yace walau la daqul lahi nasa ba'dhum bi ba'd in ba da tunkudewar Allah sharin waɗansu mutane da waɗansu mutane ba ba da Allah yana tunkudewa sharrin wasu mutane biya ko da wasu mutane na kwarai masu nagarta ba. Lafasar fil'aku to da ƙasa ta ɓaci, eh da ƙasa ta ɓaci. Ba da Allah na tunkuɗa sharrin wasu mutane da wasu mutane ba, to da ƙasa ta ɓaci. Ai laula da kullahu bil mu'minina wal abrari alal kuffari wal fujjar. In ba da Allah na tunkuɗewa sharrin kafirai da ainihin wato ba dan yana ba da nasara ga mu'minai masu da'a gare shi suna tunkuɗewa sharrin kafirai da fajirai ba lafasadatul ardu da ƙasa ta baci bi galabatul mushriki na ta hanyar samun galba ta mushrikai da mushrikai sun samu galba wa qatlul musulmi da kuma da sun karkashe musulmai wa takribin masajid da kuma da sun rusa masallatu duk lokacin da aka ce mushrikai sun samu galba a kayan musulmai to barna za a yi za a kakkashe mutane bayan Allah za a rusa guraren bauta za a rusa tattalin arziki za a rusa dukkan wani sha'ir na addini sai an lalata haka suke yi duk inda aka kai barna aka kai haɗe ƙasa ta musulmai sai an yi wannan barna wani gurare na ibada gurare na rayuwa ko menene sai an lalata gaba ɗaya sannan a zo a ɗora kafirci kuma a kayan musulunci kuna ji kuna za ku yadda za ku yi to wani Allah yana tunku da sharrin wasu mutane mutanen fajirai da mutanen kirki yana ba da galba kayan su ba to da ƙasa ta lalace walakin nan la sai dai cewa Allah zo fatin alal adami babu cin falala ne a kayan talikai fada fa ba da hun bibadin sai yake tunkuɗewa wannan sashen su da sashe na sai Allah ta'ala ya ce walaula da kullani na eh tilka ayatul lahi ko Allah ta'ala ya ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq tilka waɗancan ai almadhukurat min aka ababan da aka ambata da hukunce hukunce ayatul lahi ayun Allah ne natluha aina qussuha alayka muna labartawa gare ka ya Muhammad bil haqqi wanda suka suke kunshe da gaskiya eh wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai kana cikin manzanni lalle kai kana cikin manzanni ai at-ta'kidu bi inna wa ghayruha raddun li qawlil kuffar wannan ta'kidi da akai da inna da watanta raddi ne ga fadin kafirai lahu gare shi ga manzo Allah sallama lasta mursala da suka ce a wai kai ba manzo bane kai ba aikowa bane kamar da Allah ta'ala ya faɗa a suratul ra'd aya ta 43 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب su kafare suka ce wai shi ba manzo ne da Allah ya turo ba to shine Allah ta'ala ke tabbata wannan aya wa innaka laminal mursalin kuma nan ne kai kana daga cikin manzannin Allah na gaskiya na'am Allah ta'ala ya ce tilka rusulukum
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Na'am, Allah ta'ala ce, Tilka rusul waɗancan manzannin, e, faffalla ba'aduhum ba'aduhum ala ba'adin, min fifita sashen su akan sashe, ba matsayin su ɗaya ba dukkanin manzanni da Allah ya aiko, mun fifita sashen su a kayan sashe. Bi tafsisi bi man kabatin laisar da gairi, ta hanyar kowane annabi Allah ya keɓe shi da wani matsayi, wasu manaƙi wasu darajojin da babu su ga waninsa. Kowane annabi yana da wasu malakin nasa wasu darajoji na musamman. Allah tibi ta sabanci a kayan sashi. Minhum man kallamalla. Tafshin manzannin Allah akwai wanda Allah ta'ala yi magana da shi. Kan Musa alaihi salam, amma annabi Musa alaihi salam. Duk inda ake maganar darajoji na annaba sai ka ji an yi maganar annabi Musa alaihi salam. Wa kallama Allah Musa ta kalima. kuma Allah ya magana da Annabi Musa magana takidi ne wannan ya sake ce masa kalimullah wanda ya magana da Allah to wannan matsayi ne kuma daraja ne kuma Annabi Musa alaihi salam yana cikin kulul azmi da rusul ko Allah ta'ala ya ce wa rafa'a ba'da daraja ai Muhammadan darajati kuma Allah ya daga sashen su shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajatin da matakai na ɗaukaka alaƙai ya kai wasu sa. Allah ya ɗaga shi manzon sallama da matakai na daraja na ɗaukaka sama da sauran annabawan da manzannin baki daya. bi umumi da'awati daga cikin darajoji da Allah ta'ala ɗaukaka manzo sallama sama da sauran manzanni akwai gamewan kira da'awarsa ta game kowa da kowa ta game duniya gaba daya sabata fi fadlihi sallallahu alaihi wasallam alhadisu fima akhrajahu al-bukhari hadisi ya tabbata game da falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da bukhari ya fitar hadisi mai lamba 335 wa muslimun haka nan muslim ya fitar da wannan hadisin mai lamba ta 521 bin hadisi jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu daga hadisin jabir bin abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi tsira da abinci Allah sabbata a gare shi ya ce uditu khamsan lam yutahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani wasu abubuwa guda biyar ba ba ma wani daga cikin annaba ba kafin ni wannan abubuwa guda biyar darajoji ne na manzo Allah sallama khususiya ne na ba annabin da ya samu wannan na ɗaya ce nusirtu bi ru'bi masirata shahada an taimaka min da jefa tsoro a abokan gaba tsawon tafiyar wata guda idan manzo Allah ya tinkari wata ƙasa zai kai hari wata guda kan ya je garin Allah zai jefa razani da firgici a zukatansu kaga wannan taimako ne ko a irin haka ne a tabuka suka watse suka gudu ba a magabu ba an dai yi tafiyar ma ba yakin ba amma mai wakarin firaji ya ce an yi yakin ko da karata da labari iri iri to amma ba yakin ba to Allah ya taimake shi da jefa razana ga abokan gaba tsawon tafiyar wata guda sai ce na biyu wa ju'ilat diyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa dukkanta waran sallah ne kuma a bari yin tsarki ce dukkanin kasa gaba daya a wancan zamunna na annaba da su gabata mutum bai sai ya sallah a wani waje ba sai gunda aka keɓe domin ibada amma mu al'umma maza sallama ko ina za ka yi sallah fa ayyuma rajulin min ummati adar kasu salata fa yusalli duk mutumin da a cikin al'umma ta sallah ta riske shi a ko'ina ne sai ya sallah a gona za ka yi sallah kasuwa za ka yi sallah wannan ma kususiya ne sannan kuma a wani ruwa ya ce idan mutum bai san ƙasa ba bai samu ruwa ba sai ya ba ba ƙarƙashin wannan waje da liyar arzumasi da wata kura an sanya min ƙasa gurin sallah kuma bai tsarki ma'ana idan ba ruwa sai ka yi taimaka kai sallah al'ummar da suka wuce ba samu wannan wannan falalan ba sai to wahin ladiyar gana'i kuma an halatta min ganima wa lam tahilla li ahadin qabli ba taba halatta ba ga wani kafin ni wa uditu shafa'a kuma an ba da babban ceto a shafa'atul udma wa kana annabiyyu ba'su ila qaumihi khassatan kuma annabi ya kasance ana aika shi ne ga mutanensa iya su kadai kowane annabi da irin jama'a da aka tura shi a qur'ani yayi mana bayani turare da yawa ko وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا kowane annabi akwai jama'a da aka tura shi amma sai yace wa bu'istu ila nasi amma ni ko an aika ni ne zuwa ga mutanen duniya gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadira to kaga wannan tana cikin daraja da Allah ya ɗaukaka manzo Allah da ita sama da dukkan sauran annabawa wa katmin nubuwa da kuma cikewa annabta ma'ana da zuwansa an rufe annabta ba magana wani annabi ba ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa tafdil ummatihi ala sa'iril umam da kuma fifiko al'ummar sa kayin sauran al'ummomi al'ummar manzon sallama ita ce sama da dukkan wata al'umma gaba daya yasa hatta ranar kiyama al'ummar manzo Allah su za a fare wa hisabi kuma su za su fara shiga aljanna Allah sa ba su kaga duka waɗannan fa waɗansu darajoji ne da Allah daga manzo Allah su sarama da ita su sama da sauran manzanni wal mujizatil mutakasira da kuma mujizozi masu yawan gaske Allah ya ɗaukaka shi da mujizozi masu yawa kwarai da gaske irin su tsakewar wata duka mujiza ne ga su nan ga kuma Qur'ani shi ma babbar mu'jiza ne wal khasa'is al adida da kuma wadansu khasa'is masu yawa kebantattu abubuwa masu yawa Allah ta'ala ce wa ataina Isa ibn Maryam al bayyinat mun bai wa Isa dan Maryama wato hujjoji ko mu'jizozi wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafe shi da rai mai tsarki ai Jibril alayhi salam shine malaika jibril alaihi salam wa kana yasiru ma'ahu haythu sara shi annabi a malaika jibril ya kasance yana tafiya tare da shi annabi isa alaihi salam duk inda za shi yana raka shi walau sha Allah inda Allah ya so hudan nasa jami'an wato shiryar da mutane gaba daya makatatal alladina min ba'dihim da waɗanda su ba bayan su ba su yi fada sun yi yaƙi yaƙi tsakanin su ba eh ai ba da rushe bayan manzanni ai umamu al'ummomin su min ba'di ma ja'atumul bayyina bayan hujjoji sun zo musu liktilafi saboda sabanin su wa tadlili ba'dihim ba'dan da yadda sashen su yake bace yake batar da sashe eh sashe ce wannan sashe batacce ne ta ga ba a samu haka ba walakin ikhtalafu sai dai fa sun sassaba al'ummomin da suka biyo bayan annabawa sun yi ta sa- samun saɓani da bashiyatu yi zalika saboda bashiyar Allah ka yi asa fa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya tabbata akan imani ma'ana ya dore ya tabbata akan imani bayan wannan manzanni sun wuce wa minhum man kafar daga cikin kuma akwai wanda suka kafirce kan nasara ba'da al-masih kamar nasara ba'da Isa ya kaga bayan ya tafi ba su doge akan imani ba sai suka kafe shi suka koma shirka da Allah suka mai da annabi Isa matsayin dan Allah ko kuma abin bauta to kaga wannan sun kafe shi Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu maqatatalu da Allah ya so da ba su yi yaki ba da ba su yi sabani ba da ba su yi fada ba walakin Allah yaqalu ma yurid sai dai Allah yana aikata abin da ya so min tawfiqi man yasha man sha'a ta hanyar datar da wanda ya so wa kizla da man sha da kuma tabar da wanda ya so wa zalika liktilafu wal iktisabu bi rahmatillahi ta'ala wannan ko saboda sabarin da yake yake da ya faru tsakanin su da nufin Allah ta'ala wa mashiyati da kuma mashiyarsa sai Allah ya ce ya yi mallabin ha يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
Allah ta'ala ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda suka yi imani an fi komin mara zakana ku ciyar da gamun da muka azurta ku isti'dadan li muqabalati alladhina yuqatilunakum wa yuqatilunakum domin tanadi da kuma shiri saboda yakar waɗanda suka saba muku kuma suke yakar ku iz huwa sunnatullahi fil ba'd domin hakan shine sunnar Allah cikin abin da ya gabata ma'ana sadaukar da dukiya jihadi bai yiwa sai da dukiya dole sai an sadaukar da dukiya wannan sunnar Allah ce wala tazalu mustamiratun bainal mu'minin ba za ta gushe ba tana mai dogewa tsakanin mu'minai a wal kufara da kuma kafirai bi ikhtilafi na daga sabani waqti talin da kuma yaƙe yaƙe ba don fil hayati duniya matakar dai kuna nan a rayuwar duniya sunnar Allah ne ba za a taɓa samun zaman lafiya da kafirai ba an rika samun sabani da yaƙe-yaƙe lokaci bayan lokaci ku ciyar da gamin da muka azurta ku min qabli an yi atiya yau tun gabanin wani yini bai zo ba wanda wannan yinin la bai'un fi babu kulla ciniki a cikinsa yini na alkiyama ai fida'un babu fansa fihi a cikinsa wala kullatu kuma babu wani kawance ko wata badadantaka e sadaqatun talfau ba wata abota da za ta yi amfani ranar kiyama to tun kafin wannan rana ta zo ku ciyar da dukiyar ku domin daga addinin Allah domin ɗaukaka addini da kuma jihadi kafin wannan yini na kiyama ya zo ba wani kullace nufi ba fansa sannan kuma babu wata alaka ta badadantaka ko ta abokantaka babu wannan duk wani gawance ya yanke a wannan rana shi yasa Allah ta'ala wata ya ce al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin eh abokan abokai wato badadai ita kulla ita ne ƙololuwa ta soyayya to ranar kiyama abokai na kusa a duniya sashen su makiya ne ga sashi sai fa wanda suka yi abokantakar su a cikin tsoron Allah to tun kafin wannan rana ta zo ku ciyar da dukiya domin daga addinin Allah wala shafa'a kuma wani yini wanda babu shi bi gairi izinihi irin ceton da ake yi ba da izinin Allah ba wa huwa yawmul qiyama shine da irin da kiyama wannan aya ba tana koyewa ceto ne gaba ɗaya ba ita matsalan ceto matsala ne ta aqida malama sun yi bayani da nassoshi na Qur'ani da hadisai akwai ceton da aka kore akwai kuma wanda aka tabbatar kaga wannan aya ta kore ceto amma wani irin ceto shine ceton da ake nema ba da izinin Allah ba to babu wannan ceto din yasa dan gaba za mu karanta cikin ah, ayatul kursi Allah ta'ala ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ba wanda zai ceto a gurin Allah sai da izinin sa shi sharadin ceto dole sai an samu izinin Allah wanda zai yi ceton sai da izinin Allah haka wanda za a ceta ma sai wanda Allah ya yarda a cece shi wala yashfa'una illa liman irtada eh ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda a ceta ne wanda ya mutu a kayan tabu da haka matsalar ceto ba matsala ce wanda tun daga nan duniya za a je jeniya da kai a ceto ka zo ka bi wani harka in an je kiyama za a kai ka aljanna ba haka abin yake ba ranar kiyama babu ceto wani irin ceto ceton da ake nema ba da izinin Allah ba shi ne shafa'atul munfiya ceto da aka kore amma ceto da aka tabbatar shi ne wanda ake nema da izinin Allah Allah ta'ala ce wal kafiruna humu zalimun wato waɗanda suka kafirce wa Allah su ne azzalimai aw bima furida alaihi ko waɗanda suka kafirce da abin da aka fallanta a kayan su su ne dai azzalimai na a wada amrul lahi fi ghairi mahalli wanda suka aje umarnin Allah ba a mahallinsa ba aw fitilafi waqti tani ko kwacin sabani da yaƙe yaƙe alladhi yaqaw wanda ke faruwa inma baina atba'i rusul min ba'dihim wato yana faruwa tsakanin mabiya manzanni a bayan su wa amma mu'minuna amma su mu'minai minhum fala fala ta'ad- fala ta'addawna laysu bi zalimi su ba sa ketarewa iyaka domin su ba azzalimai bane mu'minai masu imani fa barahumullahu ta'ala bil infaqi da haka Allah sai ya umarce su da ciyar da dukiya istidadan domin tanadi da hifzi dinihim saboda tsarewa addinin su wa anfusihim da kuma rayukan su min al-fariqi al-akhar daga ɗaya bangare na kafirai su mu'minai ba azzalimai bane masu imani shi yasa Allah ya kira su da su fatar da dukiya domin tanadi dan fuskantar wannan abokan gaba shi jihadi sai an masa shiri yana buƙatar shiri na rohi a samu kwakwarin imani a samu tawakkali a samu alaƙa mai kyau tsakani da mahalicci sannan kuma akwai shiri na zahiri shine tare da makamai da duk abin da zai taimaka wajen jihadi ya gudana shi yasa Allah ta'ala ya faɗa wata aya wa idulahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayr kuma ku yi musu tattali ku musu tanadi gwargwadon iyawa sai ya ce min quwwatin na daga ƙarfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara ƙarfin da harbi a wani hadisi ko yace ala innal quwwa ar-rabb karfin shi yake kira da harbi ma'ana ai tanadin makamai da kuma iya a horar da sojoji da za a iya tunkarar abokan gaba to wannan shine tanadi na jihadi wanda su musulmai Allah ta'ala ke kiran su a gurare daban-daban na cewa a ciyar da dukiya domin daga addinin Allah sai a tarkace
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu wannan babban suna ce daga cikin sunayen Allah ay alamun li zati suna ne na zatin Allah ta'ala Allahu idan da mutum ne sai a ce masa sunan yanka ma'ana suna na hakika to wannan suna ne na zati kuma shi ne babban suna dukkanin sauran sunaye suna bin bayan sa la ilaha illa huwa babu mai cancantar bauta sai shi ay la ma'budu bi haqqin ba wani abin bauta bisa cancanta sai Allah duk wanda ake bauta ba Allah ba wannan bautar kafirci ne kuma bata ne illa huwa sai shi a illa huwa alhayyul qayyum sai shi alhayyu wanda yake adaimul baqa wanda yake da dawwamammiyar rayuwa alqayyum almuba almubalag fil qiyami wanda ya kai makura wajen tsayuwa bi tadabiri kalki wajen gudanar da halittarsa la ta'khudhuhu sinatu aynu asu gingadi baya kama shi wala nau'un ballanta na yi bacci Allah baya bacci ta yaya Allah zai yi bacci alhali dukkan al'amura na duniya sabbai da ƙasai yana hannunsa Allah bacci bai janjadi bai ɗaukar sabar da ya bacci saboda shi kullum min huwa fi sha'ani ko yaushe yana cikin gudanar da lamari Allah ta'ala baya bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sabbai da ƙasai lahu nasari ay mulkan wa khalqan wa abidan mallaka sane halittar sane kuma bayin sane man zalladhi yashfa'u ay la ahadan yashfa'u indahu illa bi yadihi wannan istifhamu ta kare ba wanda zai yi ceto a wajensa sai da izininsa kaga sharadin ceto ke sai da izinin Allah da hu gare shi fi haka wannan ceton ya alau ma bai aidihim Allah ya sa abin da ke gaba gare su su bayi kenan halittu وأنه تعالى محيط بكل ما كان وبكل ما وبكل ما هو قائم Allah ta'ala yana kewaye da sani ga duk abin da ya kasance da duk abin da zai kasance nan gaba la yakfa alayhi shay'un min wani abu bai ya gare shi daga cikin su wa ma khalfum haka na abin da yake a bayan su ay min amr dunya wal akhirah cikin lamarin duniya da lahira bayan wucewar zamanin su har zuwa tashin kiyama Allah ya san duk abin da zai faru wala yuhituna bi shay'in min ilmi amma su bayi ba sa kewaya da sanin komai daga cikin ilimin sa ay la alamuna shay'an min ma'lumati ba sa sanin komai daga ilimi na Allah ta'ala illa bima sha'a sai fa da abin da Allah ya so an yu'allima bihi minha ya sanar da su shi daga gare sai abin da Allah ya so ya sanar da bayinsa ya ka ba da rusuli ta hanyar labaran manzanni sanan sako yake zuwa ta hanyar wahayi wasi'a kursiyuhu samawati wal arda kursiyunsa ta yalwaci sammai da ƙasai ila aka ce a haƙa ilmuhu bihima sanin sa ya kewaye da su gaba daya wa hadha qawlun da'if wannan magana ce mai rauni wa in raja'u ba'du ko da yake wasu malama sun rinjaya cewa ana nufin ilimin sa ya gabe su gaba daya لأن الأحاديث لا تؤيد دوم حديثي بس كرفو wannan fassara din ba وكذلك اللغة haka nan lugha wakila aka ce mulkuhu kursiyun sa ana nufin mulkin sa wakila aka ce kursiyu nafsu wato kujera ne kanta mustamilun alaiha li azamati eh wanda ta tattara kai saboda girman sa na wata halitta ce ta musamman da hadisi saboda wani hadisi da yazo cewa masamawatu sab'i fil kursi sammai guda bakwai ba su kasance komai ba in an kwatanta su da kursi illa ka dirhami illa ka dirhama sab'atin ulqiyat fi turasi sai dai kaman dirhamai ne guda bakwai da za a watsa a cikin garkuwa mun san garkuwa ko dan wani abu mai kama da tire wanda ake tara yaki to girman kwatankwacin girman kursiyu da taiwa sabbai guda bakwai kama a ɗebi kwandaloli da a watsa a kan tire kaga tana da girma kenan ko shi yasa ce wasi a kursiyu samawati wal ard kursiyu sa ta roki sammai da kasai to kaga ana aka samu sunan ayar ayatul kursi aya ce mai girma a cikin qur'ani mafi girman aya ce kuma al'arshin sa kuma ya fi kursiyu girma fikon da al'arshi wa kursiyu shine kaman fikon da kursiyu ta yi wa sammai da kasai gaba ɗaya kaga wannan wasu halittu ne na Allah wanda ba wanda ya san hakikar kuma ya ce wa kana arshu alal ma'i al'arshin nasa yana kayan ruwa kuma yace ar-rahman ala arshi stawa mai rahama ya daidaita bisa arshin sa istiwa an yade ku bi jalali daidaito wanda ya dace da girman sa an gane wannan ko yawwa ala arshi stawa mai rahama ya daidaita bisa arshin sa to duka waɗannan manya-manyan halittun Allah ne wanda ba wanda ya san girman su sai shi Allah ta'ala ce wala yaudu wa hifzu ba kuma kiyaye su ba zai zama nauyi a gare shi ba duk da girman su waɗannan halittun kiyaye su ba zai zama nauyi a gare shi ba ai as-samawati wal ardu wato sammai da kasai wa huwa al-aliyyu shi ne Allah shi ne madaukaki eh wa huwa a'la min kulli shay shi ne madaukaki sama birbishin komai da komai ta'ala wa ta'ala fi kulli shay ya daukaka a kayan komai fala shay a'la min ba wani abu da ke a'la min wanda yake sama da shi wa huwa fawqa khalqihi bil qahr kuma Allah shi ke sama da halittar sa da rinjaye al-adimu bai girma al-kabiru wanda Allah shi ne babba fa'idatu to ga wata fa'ida na هذه الآية قد اشتملت على أمهات المسائل الأهلية wannan aya ta tattara bisa wato jigon matsaloli masu muhimmanci wani za ƙala alaihi salatu wassalam saboda haka yawan za sallame ce inna azama ayatin fil qur'ani ayatul kursi aya mafi girma cikin qur'ani ita ce ayatul kursi ta kunshi matsaloli masu yawa na tauhidi da girman Allah man karaha duk wanda ya karanta ta fa asallahu malakan yaktubu bin hasanati wa yambo min sayyiati ila qadimin tilka sa'a Allah zai aiko wani mala'ika ya rika rubuta masa kyawawan lada yana shafe masa laifuka yawa har zuwa washe gari zuwa safiya tun daga wannan lokacin da ya karanta har gari ya waye mala'ika yana rubuta masa lada yana share masa gari a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa man kara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi dubura kulli salatin maktuba a bayan kowace sallan farilla lam yamna'u min dukhulil jannati illa al-maut babu abin da zai hana mu shiga aljanna sai mutuwa kaga wannan fa'ida ne yana da kyau mu yawaita karanta bayan kowace sallah ana son karanta ayatul kursi tana sabbaba wa bawa samun shiga aljanna ranar kiyama man karaha idza akhadha marja'ahu dole ya karanta ta lokacin da ya rike makwancinsa lokacin da mutum ya koma makwancinsa amana wallahu an nafsi Allah zai amintar da shi a kayinsa wa jarihi da makocinsa kai karan kanka Allah zai baka aminci ya tsare ka haka nan makocinka wa jaru jarihi da kuma makocin makocinsa wal abiyati aure da gidaje da ke kewaye da shi ka ji girman kursi ko ba ma kai kare ba da haka wannan aya ce mai mahimmanci kwarai da gaske eh shi yasa ma a tashi dan ya faɗi falalarta wani hadisin nan sananne na Abu Hurairah da annabi sallallahu alaihi ya bashi ajiyar dabine na zakka sai shedan ya zo a siffa ta tsoho ya zo ya saci dabino da Abu Hurairah ya kama shi ya bashi hakuri ya ta masa magiya yace ba zai dawo ba abu ne ba manzala da bayan ce ƙarya ke maka zai dawo ke ɗan abu ne ya ce tun da manzala ce mun zai dawo na tabbatar zai dawo sai ya ɓoye ya kwantar bauna sai ga shi ko ya dawo sharaf ya kama shi sai ya rika yi masa magiya ce ya sake shi zai gaya masa wata addu'a in dai ya rike ta to wani shaitani ba zai taɓa galba a kayan to shi sahabi ko akwai kwarage da ko sai ce ya gaya masa sai ya gaya masa ayatul kursi ya ce in dai ka karanta wannan to wani shaidani ba da zai da abu da ya dawo sai ya gaya manzo Allah sai manzo Allah ce masa me sadaqaka wa huwa kadhubun abin da ya gaya ma gaskiya da ba shi makaranci kaga wannan akwai darasi babba ana daukan gaskiya daga bakin kowa karka ce ai ba ko yaya mutum yake in dai ba da gaskiya ga ranka kawai tunda dushar mutum bai kai shaidan ba amma ya faɗi magana annabi ya ce ita maganar gaskiya ne amma shi makare shi da kayatul kursiyu tana da falala kwarai da gaske bai kamata musulmi ya sakaci da ita ba lokacin kwanciya safa da yamma bayan sallolin farilla ko yaushe mutum yana karantawa Allah zai ba mutum kariya Allah zai tsare shi daga dukkan kowane shari kuma ga ɗimbin lada mai yawa Allah na tadda to anan za mu takaita Allah kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba da aya ta ɗari biyu da hamsin da shida insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙon Allah ya mana afuwa alhamdulillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اكفنا بهلالك الحرام واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك الحرام واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها واقدانا الحمد لله رب العالمين